بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بيضة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau 27 ga watan dulqada shekara ta 1439 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine dace da yammaci na tara ga watan takwas shekara ta takwas a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kansa da rahama a wancan sati idan ba manta ba mana nan da a cikin kitabul adab muna kuma babu istihbabi taqdimil yumna fi kulli ma huwa min babi takrimi babin da yake bayani game da mustahabbancin gabatar da dama a cikin duk abin da yake alkhairi ne cikin al'amarin da muke gabatarwa yau da kullum wanda malam ya kai kudu ne mana surutu wanda malam ya gabatar da abubuwa da dama wanda shine gurin da muka dakata yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye zamu shiga cikin babu malai cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa amma man utiya kitabahu بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا مالن يفار بودي wannan babi da wannan aya ta cikin suratul haqa wanda Allah subhanahu wataala yake mana bayani game da ba da littafi da za a yi kamar yadda muka sani cikin abubuwan da za su faru a ranar tashin kiyama akwai abin da ake ce masa hisabi hisabi ya kunshi mutum ya yi itirafin abubuwan da ya aikata da kansa mutum ya ce na aikata kaza a lokaci kaza na aikata kaza a lokaci kaza baki zai magana hannu zai magana kafa za ta magana dukkanin wani gaba ta jikin mutum wanda da shi aka aikata ake shi ma zai magana daga cikin abubuwan da za a aikata ko kuma abubuwan da za a yi a lokacin hisabi shine akwai ba da littafi wani irin littafi shine littafin da ake rubuta ayyukan bayi yanzu dukkanin abin da kake aikatawa kai a matsayinka na dan adam akwai littafin da ake rubutawa iya naka kadai abin da ka aikata abin da ka faɗa inda ka je komai akwai shi Allah subhanahu wataala yana cewa kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna akwai mala'iku kiraman masu karamci manya ne katibina masu rubutu wanda su waɗannan mala'iku ya alamu na mata faluna suna sane da duk abin da muke aikatawa suna tare da kai duk inda ya kaje ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidu saboda haka babu wata kalma da zaka yi furucinta karama ce ko babba mai yawa ce ko kaɗan face sun kiyaye ta sun ƙididdige ta kuma sun rubuta Allah maɗaukakin sarki ya wakkala su wannan shine kaɗai aikinsu shi sa wata ayi Allah maɗaukakin sarki ke cewa bala ورسلنا لديهم يكتبون Allah maɗaukai sarki ce akwai manzanninmu a tattare da su ya tubuna suna rubuta duk abin da mutane suke aikatawa to wancan abin da aka rubuta a duniya dukkanin abin da ka aikata yana ciki idan Allah ya tashi kiyamarsa hisabi yakan kama to Allah madaukakin sarki zai sa kowanne mutum a bashi littafinsa akwai wanda za a ba su a hannun dama Allah madaukakin sarki ya samu a cikin su akwai wanda za a miƙa musu littafinsa a hannun hagu Allah mana tsiri da su to shi ne sai malam ya kawo mana ba da littafi a hannun dama domin nuna maka mai falalar dama saboda duk wanda ya dace ya karɓi littafinsa a hannun dama wannan alama ce da take nuna cewa wani dan aljanna ne insha Allah ta'ala to kaga ashe dama wani abu ne mai karamci wani abu ne mai falala shi sa sai Allah madaukakin sarki yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda duk aka bashi littafin sa a dama ya karbi littafin sa a hannunsa na dama fa yaqulu sai gaje yana cewa ha umqra'u kitabiya ku zo ku karbi littafi na ku karanta ku zo in ga littafi na ku duba ku ga abin da yake ciki me dalili saboda me ya san abin da yake cikin littafin sa abin alkhairi ne abin aso a gani ne ina fata an gane ai kamar jarabawa ne a duniya dan mutumin da yaje aka kafe result a makaranta idan ya je ya gani sai ya ga ya ci ya wuce ba shi da matsala me yake yi sai ya je ta taro abokansa ku zo ku gani ku zo ku gani ba haka bane amma lokacin da ya je ya ga gashi nan dai gashi nan me yake yi silalewa yake mai ba wajen ba wanda ya gan shi ina fata an fahimta to shi sa malamai suke cewa ka masalin duniya masalin akhira misalin duniya shi da misalin lahira yadda abinci yake kasancewa a duniyance to haka a lahira ma zai kasance duk mutumin da aka bashi littafin sa an dama zai ji daɗi ya munna idan zai tsalle ba ya tsalle sannan sai ya ce ha umqra'u kitabiya ku zo ku karɓi littafi na ku karanta inni zanantu anni mulakin hisabiya ina tabbaci zato a nan wajen ba wai zato irin wanda ka sani ba a bi ma'ana ya kini kamar da muka ambata satin da ya wuce ina da tabbacin cewa na sami hisabi mai sauki tsala marko sarki ce fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliya yana cikin aljanna huwa fi jannati yana cikin aljanna madaukakiya aljanna ce da take qutufu hadaniya abubuwan tsinka cikin ta kayan marmarin cikin ta daniya kasa kasa suke kana kwanci ka tsinka kana zaune ka tsinka a tsaye ma kake ka tsinka kayan marmarin cikin ta qutufu hadaniya yana cikin rayuwa a bare da fi fi ishatar rabu yana cikin rayuwa wacce take yardaddiya a wajen Allah madaukakin sarki to wannan wanda aka bashi littafin sa kina a hannun dama to amma fa amma man utiya kitabahu bi shimali subhanallah amma wanda aka bashi littafin sa a hannun hagu sai Allah ya ce fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya shi kuma sai daga yana cewa ina ma wannan rana bata zo ba da za a bani littafin nawa ina ma ba a bani littafin nawa ba fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ما آه لم أوت كتابها ولم أدري ما حسابها ولم أدري ما حسابها بن سمي نني أبن رزو أغربا وتآية كما ستتي أما من أوتي كتابه وراء ظهره أما وأن أكباش للتافن سأبايا بايا سا shine wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce abinda ake nufi da wara a zaharihi shine sai an samu hannun mutum na hagu an sa shi ya bullo ta cikinsa sannan a bashi wannan ba hadisi bane kawai amma dai wasu daga cikin malamin tafsiri suka faɗa amma dai duk mutumin da aka bashi littafin sa a nan hagu ya san bai aikin kirki ba to wannan abu ne da yake nuna maka falalan ne dama a baka littafi a hannun dama yana nuna cewa kai dan aljanna ne insha Allah ta'ala amma kuma a bawa mutum littafi a hannun hagu wannan abu ne da yake abin takaici abin da mutum zai koma gefe kuka domin abin da yake nuna maka masa ita ce wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan an bawa kowa littafinsa Allah maɗaukakin sarki zai umarci kowa da kansa da kansa ya karanta littafinsa babu wanda zai karanta maka littafinka a madadinka kai da kanka za ka karanta littafinka Allah maɗaukakin sarki yana cewa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafinka da kanka kai da kanka ka isa kai wa kanka hisabi kaga ina ka cancanta akai ka mutum zai karanta littafinsa zai duba duk abin da ya aikata tun daga farkon lokacin da ya balaga zuwa lokacin da ya duniya gashin a cikin littafinsa babu karami babu babba sai an rubuta har mutum ya rinka mamaki yana cewa mali hadhal kitab wannan wani irin littafi ne wacce irin takarda ce wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya kyale dan an karamin abu komai kankantarsa wala kabiratan sannan baya barin babban abu komai girman sa illa ahsaha face sai ya kiyaye shi ya kididdigo shi ya sa shi a ciki Allah ya ce wajadu ma amilu hadira kowa zai samu abin da ya aikata a halarci gashi nan saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karɓar littafin a hannun dama kowanne ɗan adam za a ba shi littafin sa to mahallin shahidi a cikin wannan aya da malai kawo shine dan ya nuna mana cewa ba da littafi ranar tashin kiyama a hannun dama abu ne da yake nuna cewa ka rabauta wanda kuma kishiyarsa ba da littafi a hannun hagu abu ne da yake nuna cewa mutum ya shiga uku Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to kun ga ashe dama wata aba ce ko da a lahira da ake ɗaukar ta a matsayin abu mai falala mai daraja ƙwarai da gaske wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce aya ta biyu fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama cikin aya shine wasabiquna sabiquna ulaiikal muqarrabuna wannan jerin gwanan ayoyi suna cikin cikin suratul waqi'a kamar yadda muka sani to wannan su ma ayoyi malam ya kawo su ne domin ya nuna mana cewa har yanzu dai dama tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake fifita su akan hagu ko da alahira me yasa Allah madaukakin sarki ya kasa mutane gida uku na tashin kiyama sai ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana akwai yan hannun dama akwai ma'abuta dama su wane ne ma'abuta dama sai Allah ya ce wa ashabul mash'amati akwai kuma yan hagu akwai ma'abuta hagu ma ashabul mash'ama su wane ne ma'abuta hagu sannan kuma sai na uku sai Allah ya ce wa sabiquna sabiquna akwai marigaya akwai wanda suka fintinkau akwai wanda suka yi kowa shal suka wuce shi su ne as-sabiquna sabiquna guda biyun guda biyu da na farko da na karshe dukkan su yan aljanna ne Allah ya samu a cikin su da ashabul maimana da as-sabiquna sabiquna waɗannan yan aljanna ne da yan hannun dama da marigaya waɗannan yan aljanna ne amma ashabul mash'abati ma ashabul mash'ama waɗannan kai tsaye ina ne yan wuta ne Allah ya mana tsari da su idan ka shiga cikin ayar sai Allah maɗaukan sarki ya ɗauke su kowanne ɗaya bayan ɗaya sai ya bayani a kansu kun ga da ya ce wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun sai ya ci gaba da bayani fi jannatin na'im fallatu min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina ala sururin mawduna muttaqina alaiha mutaqabilina haka yace ya ta kawo abubuwan da za a ba su har sai da ya zo kan wa ashabul yamini ma ashabul yamin sai ya ce me fi sidrin makhbud wa qalhim ممبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممن وهزوا قرشي sannan sai ya zo kan wa ashabu shimali ma ashabu shimal su kuma sai aka fara fi sammumin wa hamim wa dhillin min yahmum labari abawa wa'anda Allah ta'ala ya ce aba wa fi sahih al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Mu'azu dan Jabal Allah ya ƙara masa yadda shi da ba'athahu ila al-Yaman lokacin da ya aika shi zuwa ƙasar Yaman yace satati qauman ahla kitabin ka sani zaka je wa wasu mutane waɗanda suke ma'abuta littafi ba musulmai bane ahlul kitabi ne fa idza ji'tahum in ka je wajen su fadu'uhum ila an yashhadu Allah ilaha illallah farko ka kiraye su zuwa ga su shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma hakika ma'aikin Allah annabi muhammadu ma'aikin Allah ne wannan shine farkon abin da zaka fara da su domin imani a kansa ake gina komai